أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين السلام على الفاتح الخاتمي ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جوس الأجواس قلوب الأقناع فريد دهري على الإذلاقي حاتم الأتميني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا همة شيخه دري لنا بهذا المهدر والتعتني بنظرة تأتي لنا بالنفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب وأتى ترد إلينا في وقت إتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه يومنا زمان أربعين لتارا cikin jiwo na jawahirul ma'ani wanda alhamdulillahi yau muna magana akan yaman a zaharar jamila ne an fara bayani akan abubuwa da ya rataya akan ismus saifi da'u saifi yana ta'adilu yana daidaituwa da aikin shekara guda ko ramadana da duk wayannan abubuwan wanda suka zo baya wanda ya fi girma shine du'a'u ya man azharal jamila shi ya man azharar jamila yadda take hadisi ne wanda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yawan ladanta ya fi ƙarfin hankalin duk mai hankali ba a idraki cikin abin da za a iya lissafin cikin adadin kamar yadda jibril ya tambaye manzo Allah wannan kuma hadisi ne a cikin mustadrak a sifili na ɗaya shafin ɗari biyar da arba'in da biyar addu'a ce ba salati ba ne, ya man a zaharar jamila, wasarar ƙabiha, walam wa hizbin jarirati, walam ya ci sitira, wa ya azimul afoyi, wa ya sanar tajawizi, wa ya wasi al-magfirati, wa ya ba su da ledaini bin rahamati, wa ya sami an kullum najawa, wa ya muntaha kullum shakawa. ويا كريم السفح ويا أزيم المن ويا مقل الأسرات ويا متديا بالنعم قبل استيقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا جاية الرجبة أسألك أن لا تشوي الإلك في بلاء الدنيا ولا بعذاب النار وانا رواية حديث كنا ko yadda hadisin ya zo kenan ilah zuwa ƙarshen hadisin. Ƙalar rawi mai riwaya ce, ja a bihi Jibrilu ilan Nabi sallallahu Alaihi wasallama. Jibrilu ya zo manzo Allah da shi, wa ƙala lahu sai ya ce masa, a taituka bi hadiyatin na zo maka da kyauta. Ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wa ma tilkal hadiyatu wace kyauta ce wannan فذكر هذا الدعاء سيأمشي wannan addu'ar ya man azharar jamila faƙala lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai tambaye shi ma sawabu man qara'a hadha du'a me sakamakon wanda ya karanta wannan addu'a qala lahu jibrilu jibrilu ya ce masa lawitan at mala'ikatu sab'a samawati ala an yasfu ma wasfu ila yawm al-qiyamati da za a tara mala'ikun sammai bakwai su siffanta yawan ladan wannan salati wannan ladan yawan yawan ladan wannan du'a'in ba za su iya ba ila yawmil qiyamati har ranar tashin kiyama kuma wa kullu wahidin yasiffu ma la yasiffu la akhar kowanne yana siffanta abin da ya gani a cikin mala'ikun gabaki ɗaya. Kowanne yana siffanta abin da ya gani a cikin yawan mala'ikun ba zai iya siffantawa ba har ranar tashin kiyama. Fala ya ƙadiru na alaihi ba za su iya ba. Wa min jimlatin zalika daga wannan annan laha ya ƙulu fihi, Ubangiji yana faɗa ya ce in gaya maka kenan ya rasulullahi uɗihi min sawabi na bayar da ladansa bi adadi ma halaktu fi sab'i samawati ladansa na bayar da adadin halittun sammai guda bakwai wa fil jannati na ba da ladansa wa adadin sukkanil jannati wan nari wa fil arshi wal kursi na ba da adadin ladansa kamar adadin mazauna al'arshi da kursi. Wadin katsari wal matsari na ba da ladansa kamar adadin ruwan sama, yankin ruwan sama wani bihari da kogi. Wadin hasawar rami na bawa na ba da ladansa kamar adadin alhasa war ramli kamar tsakon kwaɗi da kuma yashi wa min jimlatiha aidan daga cikin jimlata kuma annallah ta'ala ubangiji yutihi sawaba jami'al khala'iki za a bawa mutumin da ya karanta wannan salati wannan du'a'i ladan dukkan halitta wa min jumlatiha aidan daga cikin jumlanta anna Allah ta'ala ubangiji yudihi sawaba sabaqina nabiyyan kulluhum balagu risala za a bawa mutumin da ya karanta wannan addu'ar ladan annabawa saba'in wanda suka isar da annabta wannan shine rikicin ila gari zalika ba ma gamawa ba kenan وهذا حديث wannan hadisi sahihun tabbatacce ne sabitun tabbasahihun ingantacce sabitun tabbacacce fi sahifatu amr bin shu'aibu a cikin sahifa na amr bin shu'aibu an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga babansa daga kakansa wajadduhu kakansa huwa abdullahi bin amr bin asi shine abdullahi dan amr dan asi min akabir sahaba daga manyan sahabbai radiyallahu anhu sahahu hakim hakim ya inganta shi wa qala yace rawatku kulluhum madaniyun mutanen madina ne gabaki ɗaya suka rawaito wannan to abin da ke faruwa yadda izala take gigi cewa idan aka faɗi abu ta ce ba ta yarda ba misali tana kwatanta Allah ne da wato tashbihin Allah ne da halitta shi ne sai ta ga ijazi daga ta duba ta duba ya ce ina ba zai yiwu ba kawai kuma abin ba haka ba ne shi abubuwan gabaki ɗaya babu irin halitta kowane irin halitta wanda ya gagari Allah ya yi abin da shi sannan idan an ce mala'iku sun kai yawan sun amin an yi aiki an ba wa mutum aikin aikin annabawa to aikin annabawa ai tahsisi ne a cikin ilimin Allah ai akwai iyakansu kowanne akwai iyakansa kowanne akwai iyakansa idan Allah ya bayar da isar da saƙon ga mutum sai Allah ya ce ba zai sai mutum ya ce ba zai yiwu ba ba zai iya yiwa ba to su ga baki ɗaya rikicinsu kenan sai su ga sun gajiyar da Allah shi kuma Allah alganiyu ne alkafi ne ubangiji yana da komai ba abin da za a yi da shi a wajen Allah ake neman komai kuma bawa ba shi da komai wannan su ne ainihin abin da in an gwada in an ɗauka an ce ba zai yiwu ba to lallai mutum Allah dai kiyaye zai zamo hargitsi ba za a iya fahimtar inda ya sa kai ba ka yarda da abin da ke wajen Allah shi ne zamanka lafiya ka yarda da abin da ke wajen Allah akwai mala'ika kun ce annabi Sulaimanu alaihissalatu wassalam nasiha ga mutanen da suke ganin cewa ba zai yiwu ba ko ya yi girma ko ya yi wani abu a halitta na ruwa shi fa Allah kul haliku ne yanayin ijazi ne babu wani abin da ya kai shi babu abin da ya kai girman Allah na farko annabi Sulaiman wata rana saboda neman da Allah ya masa sai ce yana son Allah ya masa kyauta ya ciyar da halittun Allah a bayan ƙasa gaba ɗaya. sai Allah ya ce wa annabi Sulaimanu ba za ka iya ba. Sai Allah ya ce masa, sai ya ce wa annabi Sulaiman, annabi Sulaiman ya sake roƙon Allah, to Allah ka ba ni iko in yi walima wa mutanen ƙasa ga baki ɗaya. Sai aka ce an bashi. ya yi farsahi ɗari uku da sittin farsahi ɗari uku da sittin mu ce haka aka yi abinci gabaki ɗaya farsahi kowane farsahi mil uku ne mil uku shi ne farsahi farsahi ɗari da ishirin aka buɗa aka yi abinci gabaki ɗaya da jinnu da komi suka fito suka yi suka shirya walima dabbar ruwa ta fito ta tsotse ga baki ɗaya ta cinye abincin ita kaɗai ta ce allahu akbar abincin da ake bani a yamma safiya da yammaci saura na yamma fawaka a sajidan sai faɗi ya sujada ya ce Allah ba zan iya ba wannan rabin abincin ta kenan ba rabin kaga idan ka kadarta hankali ne yake bayarwa to babu sannan idan mutum ya auna da mata aljanna guda ɗaya hurul ini guda ɗaya ko in ce hurul ini wanda za a ba wa mata wanda za a ba wa mutum a aljanna aljanna fa sai an ninka ta so goma ita za a ba wa matalaucin matalaucin ɗan aljanna matalauci wanda ta ƙare mar shi ne za a ba wa za a ba shi kamar duniya so goma ina hankali zai shiga ba madahal matalaucin ɗan aljanna shi ne gaba ɗaya in aka fito da shi gabaki ɗaya za a ba shi duniya sau goma ne haɗin duniya sau goma shi ne kuma yafi kowa talauci to yaya za ka yi ka girmama irin wannan abin in ka zo za ka haɗa lissafin to lallai za ka buga za ka buga to kenan ashe abin da ya fi cancanta ba ba mujadala ba ne kawai kowane abu za a sakar da shi a cikin ilimin Allah ne sai a ce an yarda an yarda an yarda duk abin da aka ce Allah zai yi zai yi shikenan amma ka yi mujadalan cewa ba zai yiwu ba da wa kuka yi kai waye kai waye kai waye bai ba zai yiwu ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba wannan shehi namu Allah ji kansa wato lokacin da ya zo zai koma ga Allah wannan ya min azarar jamila ya riki saboda abinda na fahimta ba dole ba ne amma na fahimci wasu abubuwa kamar haka idan wani wali ya tafi akan jauhara wani ya tafi akan salatul fati wani ya tafi akan akan wani abu daban wani ya tafi kamar rafa ruhus salati salawati wani ya tafi ala kadari kaza haka haka haka haka to kowanne sai a ce wane ne ya zamo number one ranar tashin kiyama ni kamar haka na fahimta in an ce a salatul fatihi wane ya zamo number one a duniya babu kamar shi sai a ce a jauhara fa sai a ce a istighfari sai a ce a la ilaha illallah sai a ce a tasbihi sai a ce ni kamar haka nake karantawa to idan aka zo aka yi tsere to kowaye ya zo wanda ya wuce gaba ɗaya nan zai zamo number one one one one one duka gaba ki ɗaya duk number one da su fito ai eh a number one one da su fito sauran aikin ba ba sa yi ba ne amma za a biyo da su baya ne ni kamar haka nake fahimta shi yasa duk wani wali idan ya yi nisa ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi sai ga ya rike wani abu sai ya rike wani abu شيء شاو الفتي an gaya mun abin da ya rike a ibadarsa to shi shayi da ya zo ni da kaina ya gaya mun ya gaya mun cewa ya man azharar jamila shi ya koma ya rike saboda ƙarfinta ya mana zahar jamila shi ya rike sai na gaya masa na ce to sai ni na yi maka alkawari har koma ga Allah ni kuma zan dinga ma ɗari da goma sha ɗaya kowane kwanan duniya zan yi ma ɗari da goma sha ɗaya kuma shekara ishirin da wani abu ɗin nan Allah bai sa na fasan ba bai tasu ba kullum insha Allah sai na yi kullum insha Allah sai na yi wannan da na faɗa masa haka ya ce to ka nawa za ka ɗauka na ce ga abin da ɗauka ya ce Allah ya albarka to wannan abin ina samar a cikin a cikin littafinsa ne saboda haka ya aihu ko ba komai an samu tanasuli an samu tanasuli da wannan kuma Allah bai yanke addu'an ba ranan da na karbi ranar da na je na nemi izinin aikin shehu malam lawan akan alfiya din nan to a ranar ne shehi ya ya faɗa mu wannan a kofa gidan hajiya mutum to haka suke tafiya a kai to sai a zama number one number one number one wani idan ya koma yana tunanin abin da Allah zai bashi da dukkan abin da Allah zai mara to yana kare waɗansu abubuwa za ga sun ce akwai ismin da shauɗari yake haisu ƙabilu maɗais ya haisu ƙabilu maɗais kabir shi kuma da shi yake amfani da shi yake amfani to na ga an yi magana kuma akan alamu sallallahu alaihi wasallam na Muhammad al-Fatih wa Abu Bakar al-Khatib ne ba sabu kana sabul haqqil haqq ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا لها قدر من ذلك الذين صلاة تمنع الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بأدد ما في إلمك واحد أحد jagorancin Muhammadu Fatihu ne dan Shehu Gibri ba. Wannan duk abubuwan faruwar kara ɗaya a duniya ga baki ɗaya ana iya ganewa. Waye yake da abu. mazaje suna ganewa eh to daga shi akwai wanda yake katsina wanda shi ne yake na biyu a duniya irin wa'annan abubuwan in aka zo aka ce to waya ake ake ganewa ta ce ake ake gane masu kuɗi ya ake ake ganewa ya ake ake gane masu kuɗi in ana gane masu kuɗi kuwa wayannan suna gane kansu eh eh suna gane kansu to kaga ashe abin yadda yake kenan Allah ke suma kala sai na radiyallahu anhu sannan shau tijani ya ce wa ma salatul fatih lima ugulika salatul fatih lima ugulika shi kuma ilah ya yi magana ya mana zarar jamilu to salatul fatih ma ulika fa inni sa'altu na tambaye manzon Allah fa inni sa'altu na tambaye manzon Allah anha fa habarani awwalan sai ya bani labari da farko annaha bi sita mi'ati alfi salati tana daidai da salati dubu ɗari shida dubu ɗari shida sita mi'ati alfi salati dubu ɗari shida fakultu lahu sai na sake tambayarsa hal fi jami'i tilka salawati ajaru man salla bi salatin mufradatun hal fi jami'i tilka salawati a dukkan salatin tana da daidai da ladan wanda yayi sallah yayi salati ne da salati mufrada ma'ana idan kace Allahu salli ala sayyidina Muhammad wa sallam to irin haka sau dubu ɗari shida shine ladan faƙan lahu sallallahu alaihi wasallam ma ma'anahu sai ce eh na'am wato Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Fatih lima ugulik wal khatim lima sabaq ala sir al-haq al-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره دار اللزم tana daidai da salatul fati dubu ɗari shida wanda ba ita ba sai kai Allah musalli ala Muhammad wa sallim Allah musalli ala Muhammad wa sallim Allah musalli ala Muhammad wa sallim Allah musalli ala Muhammad wa sallim Allah musalli ala Muhammad wa sallim Allah musalli ala Muhammad wa sallim so dubu ɗari shida tukuna kawo ne ɗaya ɗaya Amin. sai ce na'am ya sulu fi kulli maratin minha ajru man salla bi sitta mi'atu alfi salati mufradatu ka gani kowace salati za ka yi ta na faɗa maka kowace a ɗaiɗaikunta ta ninka ta so dubu ɗari shida wasu altuhu sai na sake tambayar shau tijani wata alaihi sallallahu alaihi wasallam na saki tambayar manzon Allah hal ya qum min haqa'ir wahidin shi salatin idan kace Allahu salli ala sayyidina Muhammad wa sallim akwai mala'ika wanda yake ake halittarsa mu ce malam abin ya fi karfin hankalin da hankali zai kama sai dai kawai ka miƙa wuya ka ce alhamdulillah kuma baka isa ka hana ba eh baka isa ka hana ba ladan kuma baya yankewa wajen Allah in aka ce kowane salati daya Allahu salli ala sayyidina Muhammad wa sallim daya akwai mala'ika wanda zai fito shi kuma mala'ikan yana da sab'una alfa janahin salati dai na ku gane tukunna yana da saba'un alfan janahi yana da fuka-fiki dubu saba'in kowanne yana tasbihi kuma yana da harshe yana da fanni baki daban-daban wanda yake wato tasbihin mala'ika wani yana da dubu sittin wani yana da dubu saba'in wani yana da dubu hamsin wani yana da dubu arba'in wani yana da dubu talatin in ya yi salatin gaba ki ɗaya ana kafcarin ɗin ladan zuwa ga mutumin ne to salati ɗaya in kai salatin mala'ikan yana da wannan haddin dubu saba'in sannan kuma kowanne salatin fati mala'ika dubu ɗari shida ake ninka maka a salatin fati an gane mala'ika dubu ɗari shida za a yi karanta maka daidai da salatin ɗai ɗinka da za ka yi shi ne ya ce to al'adul mazkura fi hadisi da kulli salatin hadisin da kulli salatin wa fa'irun shi tsuntsu ne allazi lahu sab'un alf jinah wanda yake da fuka-fiki dubu saba'in ila akhir hadisi zuwa ƙarshen hadisi am yaqumu min hati kulli marratin sittin yatu alif ta'iri ala tilka sifati shin idan aka yi salatin shau jani ke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zai ninku so dubu ɗari shida ne wa sawabu tazbihahum lil musalli ala nabi shi kuma ladan yawan salatin dubu ɗari shidan nan na mala'iku dubu ɗari shidan a daidai da yake da mai guda ɗaya ɗaya ɗaya nan kenan wanda ke fardan fardan to in ya yi shi shi ma zai sauka a kansa ne fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce bal yaqumu min hafi kulli marratin sittami'atu alf da'iran ala tilka sifati fi kulli marratin kowane ɗaya zai ɗauki mala'ika dubu sittani atu alfin sittani atin ɗari shida dubu ɗari shida kuma kowane zai dinga maimaita salatin sa ne yana ba ku su makala rabin lahu anu sai shau da ne sake tambayar manzo Allah wannan tambayar manzo Allah ɗin da ake sa'altuhu na tambaye shi Abin da ake ba da izini na tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sifan to waqiya wanda take bayuwa da ainihin aikin da ake aikin da yake aikin da yake bayarwa menene shi menene waƙiyatin in aka bayar to za ta zo ta bada abin da ake nufi na tambaye manzon Allah ya faɗa mun kaza na tambaye manzon Allah ya faɗa mun haka inna salata alaihi sallallahu alaihi wasallama shi kuma salati ɗaya na manzon Allah maratan ta'dilu sawaba arba'an yatu gazwati kaji yin salati ɗaya kuma yin salati ɗaya yana daidai da yaƙi ɗari yaƙi ɗari hudu ladan yaƙi so ɗari hudu a tafi yaƙi tare da manzo Allah gazuwa ba sariya ba an fahimta a tafi yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da ladan salati ɗaya yana ba da ladan yaƙi ba sariya ba gazuwa ka tafi yaƙi tare da manzo Allah ka fita tare da manzo Allah fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da lada so 400 kowane salati ɗaya an bugi lissafin idan ka buga a lissafin salati ɗaya ya ba da mala'ika janahi dubu saba'in sannan kowane salati ɗaya yana daidai da gazwa ta'adil sawabu arba ni a ci gazwacin ya yi daidai da zuwa yaƙi da manzon Allah so ɗari hudu kullu gazwacin kowane yaƙi ta'adil arba ni a hajjacin yana daidai da aikin haji so ɗari hudu kuma salatul fati in ka karanta ta ta ninka wannan so dubu ɗari shida sannan kuma ita kuma ta ba da salati ɗaya salati guda ɗaya yana ba da ladan yana ba da mala'ika duk mai mala'ika ɗaya zai fito wanda yake da fuka-fuki dubu saba'in wanda yake da aiki akwai magana a kansa sannan bayan haka ya ba da ladan aikin ladan gazuwa tare da manzon Allah so ɗari hudu sannan kuma kowane aikin haji ɗaya kowane yaƙi da manzon Allah so ɗaya ya ba da ladan aikin haji so ɗari hudu to shi kuma ya ninka so dubu sittin sita ne ato alfin so dubu ɗari shida sita ne ato alfin hal sahihun amla sai tambayi manzo Allah shin wannan maganan ya inganta yadda ya ga yawan ladan amla ko bai inganta ba fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce bal sahihun ya inganta ya inganta Allah salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحج الحق والهادي لا تراتك المستجيب وعلى آله هذا الدار الذي تصديق لهذا الكلب wannan fasaltu sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi manzon Allah an adadi hajjil gazwat wannan ya kuna guda nawa ne hal ya qum min salatul fati lima ugulika shin wanda ya tsaya yayi salatul fati zai samu wannan ladan ila marratan arba'iyat gazwatin kowane guda ɗaya zai samu lada ɗari hudu am ya koma arba'ati gazuwatin ko kuma a'a kowane gazuwa guda ɗari hudun likulli salatin da kowace salatin min sitta ne ata alfi salatin zai zamo ya ninka so dubu ɗari shida wa kullum salatin alan firadiha a kowane salati a lantira da arab mai ati gazawa ce ko duk kowane yana zai ba da ladan salati ɗaya gazuwa ɗari hudu salati ɗaya gazuwa ɗari hudu فقال صلى الله عليه وسلم سمع الله ما معناه أن صلاة الفاتح لما أبلغ shi salatul fati da babu rika bi sitta ne ato alfi salatin tana daidai da salatin da aka yi ta ba dai ba irin salatin ba dubu ɗari shida wa kullu salatin kowane salati min sitta ne ato alfi salatin daga sitta salatan bi arba a ni ati da zawace kowanne kuma yana ba da ɗari hudu ɗari hudu ɗari hudu ɗari hudu ɗari hudu salati na gazwa suma kala ba'dahu sannan ya sake faɗa mu annaman salla biha wanda yayi salatul fati ya karanta ta marratan wahidatan guda daya hasala lahu sawabu ma idza salla bi kulli salatin waqa'at fil alami ta kurungus shaujani sake cewa na tambayi manzan Allah wannan tambaya ta manzan Allah wanda suke hinkari da ganinsa su suke shan wahala mu wa nahnu ala zalika min ash-shahidin kuma mun yarda da ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yarda da dukkan abin da aka gani to abin da yake faruwa marratan wahidatan hasala lahu wanda ya karanta daya hasala lahu sawabu ma idza salla bi kulli salatin waqa'at fil alami idan ka karanta salati ɗaya salatul fati an baka dukkan abin da ya samu a cikin alam fil alam min kulli jinnin wa insin wa malakin da kowane aljani da kowane mutum da kowane mala'ika bi sittani atu alfi salati an mayar da ladan ta ƙara hawa dubu ɗari shida bi sittani atu alfin ya ninka dukkan ladan aikin. Ana ji? Min awwalil alami daga farkon alam ila waqati talaffuz zakir biha daga farkon alam zuwa lokacin da ka karanta satil fati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa al-khatim lima sabab. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadarin darasin. Ku fahimci wani abu? talaffuzin nan shi kuma duk lokacin da ka yi salati sai an ninka maka farkon salatin da ka fara daga ranar da aka haife ka za a ninka zuwa ranar ne ma dama baka samu cuwa-cuwa ba ba girgiza ka ba ba ɓoye maka imaninka ba ba zai lissafi ba to wannan ka annahu salla bi kulli salatin kai ka ce yayi salati da kowace salati sita mi'atu alfi salatin salati dubu ɗari shida min jami'in salatin musallina daga dukkan salatin masu salati umuman an game da malakun wa jinnun wa insun da mala'ika da jinnu da insu wa kullu salatin min zalika kowane salati min zalika bi arba ni a ci ce yana daidai da salati dubu dubu nawa ɗari uku ɗari hudu gazawa ce wanda aka yi yaƙi tare da manzo Allah wa kullum salati kowane salati min zalika daga wannan bi zaujatin min hurin za a baka hurul ini bi zaujatin min hurin kowane yawan salati za a baka adadin mata hurul ini domin duk salati duk salati yana baka adadin mala'ikun adadin hurul ini ne wa ashara hasanatin za a baka kuma za a ɗaukaka maka daraja goma wa mawi ashara sayyi'ati za a shafe maka zanubi goma wa rafa ashara darajati za a ɗaukaka maka daraja goma wa anna Allah yusalli alaihi domin Allah yana salati a gare shi wal mala'ikatuhu da mala'ikunsa bi kulli salatin ashara marratin kuma mala'iku suna yi masa salati dukka kaf gaba ki daya kai mai salatin sau goma za su yi ma salati goma goma goma goma goma bayan wannan قال شو رضي الله عنه sai shehu tijjani ya ce kai za ta ammalta haza bi kalbika idan ka lura da wannan a zuciyarka alimta za ka sani anna hadhihi salata wannan salatin la taqumu laha ibadatun fi marratin wahidatin la taqumu laha ibadatun wato babu wani abin da zai tsaya mata a cikin ibada marra guda daya ba za a iya samun sa ba فكيف بمن صلى بها مرات يا wanda kuma yayi salatin da salatul fati maratin ba ɗaya ba maratin ba maratin ba hmm? ma za lahu min alfadl inda Allah me ya samu daraja a wajen Allah wa hadha hasilun fi kulli maratin minha wannan duk salatul fati guda ɗaya Allah zai baka lada duk salati fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fati lima agulika wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadari mizar lazim salatan tamda'u al-azala wal abada az-zamana wa makana madrubatan fi kulli adadin bi adadi ma fi ilmika ya wahid ya ahad summa qala al-shaykh sai shaykh jani yace radiyallahu anhu wa ahbarani sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah bani labari إنها لن تكن من تأليف البكري أي ما تأليف البكري بني آه. أي صلاة الفاتحة لما أقول لك ما تأليف البكري بني domin in talifi ne na bakari to da abin da yake faruwa ma'ana ba zai yi idrakin hakan ba ba zai yi idrakin haka ba saboda ai asalinta daga sayyidina aliyu ne shi kuma sayyidina aliyu haka suke daga hadaran manzon Allah dama biyu aka sa su suka zo da aka to da ke yana da wahala amma dai hakan ne hasken haske ne saboda haka ismullahi azim din shau tijani manzon Allah da Ismail azim din Sayyidina Ali karramallahu wajahu wannan haka suke wannan haka suke a hadira haka suke tafiya to suna tafiya suna tafiya suna tafiya suka babba da abubuwan da suka bayar abubuwan da aka yi musu Allah ya jera su ya rako shi shi yasa Allahumma dahil madahuhati wa bari al-masmukati wa baral masmuka ce ij'al shara'if salawatika wa nawabi barakatika ala muhammadin alfatihi lima ugulika wal mu'lin al haqqi bil haqqi abinda salatul fati ta bayar kenan a riwayan da ta zo riwayan yadda riwayan ya zo to talibin bakri shi kuma da ya roƙi Allah ya roƙi Allah shi bakari jikan sayyidina abubakar siddiq shi ne bakari sai nazir misra eh shi jikan sayyidina abubakar ne amma ya roƙi Allah ya roƙi Allah Allah ya nuna masa salati da tafi kowace salati tafi kowace a cikin salatai shine Allah ya masa itla'i da wannan kyautar to da ya masa layi da wannan kyautar kuma mutane suna ta ba da mamaki hizkilu hizkilu yana daga cikin wanda ya mutu aka rubuta a kofar gidansa da rubutun kudura wani dan aljanna ne hizkilu wani dan aljanna ne aka rubuta wannan gashi nan bila adadi ana abubuwa da yawa su tashi su gani to amma kuma ba sa gani dai kalilan ba kowa ba ne yake imani Allah kiyaye walakin nahu sai dai shi tawajjaha ila Allah muddatan tawilatun ya fuskanci Allah muddatin tsawiratun mudda mai tsawo an yamnahu salatu ala nabi yayi masa Allah ya sanar da shi salati wa manzo Allah kaga muddatin tsawiratun وكيل أربعين سنة وكيل عشرون سنة مدة طويلة يا فرمك أم يمنعه الصلاة على النبي فيها هذا الله ne ka ma bashir ne ba kaga Allah kenan idan na tambaye shi ina magana akan ban yi magana akan shi ba amma ruhinsa ya matso ne Shehu Fatihu, ina jin yana daga cikin haka, Allah musalli ala sai na Muhammad zai yi hakan da ya fahimta, Allah musalli ala sai muridinsa ne, muridinsa ne nake nufi, Eh, kuma shi mai rubutun salatul Fati- mai rubutun salatai ne, shi, shi bai san adadin abin da ya rubuta ba bai sani ba ba na da sun ya sani eh Allah sallallahu alaihi wasallam wani fati ma guli kawai hajji da su gula sun laki la gula di la sarati kal mustaqim wala la qadar midar ladin salatan tamla wal azal wal abad az zaman wa kana madarubatan fi kulli adadin bi adadin ma fi ilmi ka wa ila had wata kila ko ka san yanayin karanta shi da yake yi amma ka san cewa duk daren duniya yana karanta alkur'ani sau biyu duk daren duniya yana karanta alkur'ani sau biyu sannan wannan salatul fatihin dubu ɗari da dubu ishirin da hudu yake yin ta. dubu ɗari da dubu ishirin da hudu yake yin ta wannan abin da ya sa eh, muhallis Eh, Allah ne yake gaskata ni akan haka eh to wanda suka ganshi a gaiba shine ya zama number one daga ciki akwai abokanai na mu malalata ne Eh, yanke amma lallai sun yi to kaga na dawo da shi karatun bayani a kansa saboda ban san zai shigo ba ai Eh, amma haka abin suke shehu fatihu duk daren duniya sai ya yi salatul fati dubu ɗari da ishirin da hudu kuma salatin tamrawul azalan na yi na yi iya kokari na yi ɗari uku na kasa wallahi tallahi ɗari uku saboda ba irin ba fagen ba ne in yi ɗari ukunta ba na yi mai jone-jonen haka ba bai yi ba sai na ce kawai in na yi dai kawai in dinga sata a addu'a in dinga yin salatin tamlawul azhar ya ishe ni. to kaga a yanda mazajen sai su rike wani kujeran kenan in suka rike wani lokaci sai gari ya ce eh, Allah ka ka ka- kar ka bani ka bani mulkin da baka ba wa wani ba la yin bagile ahadin min ba'di annabi sulaiman kenan kuma haka bane saboda haka kujera ce ka ka bani hidiman da ba- baka ba wa wani ba in rike shi sai Allah ya rike ma mutum haka sai kuma Allah ya rike ki ya ba ka alƙawarin shikenan kuma to da yawan waɗansu ba sa iya fahimtar haka mu je dai salatin ya yi shekara arba'in ko ashirin yana karanta salati wa maza Allah Eh, yana neman Allah ya bashi salati ga wanda ya fi kowanne an yi wani salati ala nabi fiha sawabu jami'in salawati a cikinta akwai ladan dukkan salatoti wa sirrin jami'ar salawati akwai sirrin jami'ar salawati dukkan salatoti wa qala talabuhu muddatan ya ya tsawaita wajen nema sun ajaba Allah da'awatahu sai Allah ya amsa masa addu'ansa fa atahu malak sai mala'ika ya zo masa bi hadhihi salatul maktubati da wannan salati a rubuce fi sahifatin min nuri wannan shine 'yan izala suke cewa wai an ba da sahifa min nuri saboda haka mala'ika jibrilu ne zo to hizkilu na shafa na faɗa ba ma an kawo kyautan abubuwa daban-daban daban-daban min nurin wanda Allah ya ba su da karatu ba su da karatu ne shi yasa suke munana abubuwa akan cewa ba zai yiwu ba ai ba wai mala'ika jibril ne kawai ke sauka da abubuwa ba shi kadai ba ana kawo kuma shi mala'ika jibrilu in aka ce ya zo da abu misali to mala'ika jibril ai ba shi saukar da fatiha ba wani wani zubin aka yi musu kuma suka suka sauko da fatiha daban ga abubuwa daban-daban amma saboda in mutum almaru adu ma jahila in mutum ya jahilci abu ko da yake in yana an ce wai mutum yana jin haushin mutum ko ruwa ya sai a ce ya tada kura ko wannan shine to in aka rubuta an rubuto abubuwa daban-daban waɗanda suke a cikin a tarihul hulafa'ur rashidin na imamu siyoti akwai warka da ta fito da abdullahi bin abbas ne na mance an yanayin abubuwan amma akwai abubuwan da ya fito daga cikin kabari ba bayan an binne shi ya tashi ya faɗi Allah ya gafarta ma na kabarin shi kuma tsaki ya kai koya Allah ke yi ta ta wuli malaku bi hadis salati sai mala'ika ya zo masa da wannan salatin maktubatun fi sahifatin min nuri kenan ainihin abin da ya zahara shine abin da aka bayyana masa abin da ya zahara shi aka bayyana masa bai zamo mala'ika ba, bai zamo annabi ba, a bushirahu ne, yana masa bushara ne, ya roƙi Allah ne, Allah ya sanar da shi, ya roƙi Allah, Allah ya sanar da shi kuma Allah ya sanar da shi, amma ba bushara ba wani abu ba ne wanda ya saba ƙa'ida ko wanda ba zai yiwu ba a cikin yiwuwan Allah. Ƙala shi wa radiyallahu anhu. sai shi ya ce falan ma ta'ammaltu haji salati lokacin da na lura da wannan salatin wajadtuha la tazinuha ibadatu jami'il jinni wal insi wal mala'ikati sai naga awm aljanu da mutane da mala'iku ba za su iya auna ta ba qala radiyallahu anhu sai shi yace wa qad kana ahbarani sallallahu alaihi wasallama kuma gashi manzon Allah ya bani labari an sawabi ismil a azami an bani labarin ismil a azam wancan mun fara daga kan du'a'ul safi sannan mun fara ma daga kan ruhu salawati sannan muka zo kan salatin da take ta yi daidai da saukan da la'il da so dubu saba'in sannan sai aka koma ibada na du'a'ul saifi hirzil yamani sannan shine aka gangaro aka koma yaman azharar jamila sannan daga nan ne shine aka fara magana akan salatul fati gashi gashi gashi gashi gashi ga abin da take kai sannan sai koma yana magana akan ismul azim fa qultu inna aktsaru minhu shi kuma ta fi yawan lada a kan salatul fati fa qala sallallahu alaihi wasallam bal wa azam minha kai manzo Allah ce azam minha ya fi girma wala taqumu lahu ibadatu babu wata ibada take kasancewa tare da ita qala radiyallahu anhu manzo Allah ya ce fi maratin wahidatin min ismi marra daya na daga ismul azim bi sittatu alafi marratin min salatul fati sai ka yi ka- sai sai ka yi salatul fatihi dubu sittin a dubu ɗari shida a dubu bistatu alafin dubu shida kafin ka ɗauki ismillah azim guda ɗaya ila wa maratun wahidatin min ha kowace guda ɗaya ta ajalin min kulli da- zikirin ta daidaici kowane zikiri wa min kulli tasbihi da kowane tasbihi wa min kulli istighfari da kowane istighfari wa min kulli du'a'i da kowane addu'a ya fi kauni cikin kaunu sagiran au kabiran kankani ne ko babba sittatu alafi marratin so kashi dubu shida kama sabaka kamar yadda ya rigaya an gani shi su mulalazin ɗin ne babu amma yana nan eh babu yana nan yaya za a yi a fito da shi shi kuma amma salatul fati ga shi na kanwar salatul fati ne kani ne na salatul fati da sauransu an jera maka abubuwan yadda suka gudana za mu kan anan eh insha Allah Eh, za mu kan duk da hakan dai sai mun koma mun sake shiga salatu fatin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العلم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد وأدل إبداعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين